الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
نوى يومنا شاترا قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan uku miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma mun koro bayanai a cikin aya ta 21 zuwa aya ta 22 a cikin wato suratu Yunus sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar mu karkare bayanai sannan mu dora bi iznillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين na'am Allah shi bar mu da kai alaran ba eh irin wannan karatu malam kai da kanka ba sai an ce ma ba rai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu tsawon rayuwa mai albarka kamar yadda muka sani muna bayanin matsaloli na zakka na zamani daga lokaci zuwa lokaci lokacin zamu fara tafsiri a yau bayan mun yi bayanin eh waɗanda ake nufi da al-mu'allafati qulubuhum ko ba karan bane muka yi bayanin hukuncin sarfu zakati lahum wato ba su zakka akwai shi ko ko babu shi muka kawo maganganun malamai to yanzu sai mu zo zuwa ga tatbiqatun mu'asira li masraf al-mu'allafati qulubuhum shin waɗansu mas'aloli da suka bijiro na zamani waɗanda suke da alaka da wannan mas'ala din ta al-mu'allafati qulubuhum an gane ko waɗanda ake basu wanda mun ce daga cikin su akwai wanda kafirai ne don saboda a samu ko su musulunta ko irin su ya musulunta ko kasu ma addini illa ko kuma musulmi wanda ya musulunta amma musulunci sa bai karfi su ne almu'allafati qulubu an gane ko to yanzu sai malamai suka ce i'ta'ul kafiri min sahmil mu'allafati qulubuhum li yadfa al makhatir an al muslimina shin ya halatta a ba kafiri yanzu daga cikin rabon zakka na al mu'allafati qulubuhum dan ya tunkuɗe ma musulmai wani sharri ya halatta ko bai halatta ba ina fata an fahimce ni to malamai suke cewa ai shi kafiri yana da hali guda biyu yurja islamuhu fa yu'ta li targhibihi fil islam ana san tsammanin yan ana bashi zai musulunta ko ba haka nan bane kaga sai a bashi man yukhsha sharruhu fa yu'ta li kaffi sharrihi akwai wanda ana jin tsoron zai ma musulunci illa sai a bashi don a tun kudin sharrinsa kenan don haka dan an ba wani kafiri cikin rabon zakka an gane ko dan saboda tsoron ya yi ma musulmi ko musulunci illa an ka ba shi cikin sahamu almu'allafati qulubuhum ba wata matsala ina fata an fahimci ni. malamai suke cewa eh dalilin da yasa kuma an ka ce a bashi ba dan komi ba annahu shabihun bil naw'il mansus alayhi inda al fuqaha wa huwa man yu'ta li kaffi sharrihi wanda ake ba don a kame sharrin shi fuqaha na farko sun faɗi wannan yanzu wani kafiri zai yi muna illa mu bashi cikin rabon zakka don kai mu musulmi illa ai ya dace muna ganewa na biyu annal maslahatul mutarattiba annal maslahatul mutarattaba ala ta'lif man tutlabu nasratuhu la taqillu sha'nan an maslahati ta'lif man yurza kafu sharri sannan in mun kadiba in an ce ana ba mutun dan saboda ana neman ya taimaki musulmi kafiri ne a bashi dan saboda ya taimaka wa musulmi eh, ya yaƙi kafirai ko ya ma- eh, ya ɓoye wani sirri na musulmi kar kafirai su gan shi to ai wannan maslaha shi ba ta kai wanda ake neman taimakon shi maslaha shi ba ta fi wanda ake neman kariyar sharrin shi ba domin kaga shi wanga taimako ne ake nema taimako kuma bai kai ma a ce wanda za a bashi don a kare sharri da da kai ma musulunci sharri ba sun kace kuma wal mu'allafati qulubuhum la tamna'u ma'ahu dalala ala hadha duk mutumin da ya zamanto za a bashi ne don saboda kwaɗayin musuluntarsa ko ko kwaɗayin sharrinsa a kare sharrinsa daga musulmai yana shiga cikin al-mu'allafati qulubuhum ko ba karan bane sannan anna zalika al-ata'a qad yakunu sababan fi islami haula al-kafirin al-munasirin lil-islam tana yiwa ma ya zamanto waɗannan kafirin ya zamanto sanadiyin musulunta su ko ba karan bane to dan haka wannan sahamu ko da wannan zamanin aka fahimci akwai wani kafiri in an bashi an gane ko misali bari mu ba abin ga wani mutum ne wanda an san wani ƙauye ne misali akwai arna to idan shugabansu aka zo aka ce za a yi wa'azi ba tare da yadda shi ba za a yi fitina kuma za a yi fitina ba to amma yana tsananta ma kuma akwai musulmi kamar mutum biyu ko uku waɗanda yana tsananta musu to sai an ka fahimci in an ka bashi cikin zakka zai bari a yi da'awa kuma zai daina cutar da waɗannan ya ce yanzu shi ne ma mai gidansu za a bashi kuma za a bashi ba sai a bashi wannan misali ne muke bayarwa مسألة تبيو صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد أدوكي ربون المؤلفة قلوبهم أبا إيجاد أسامد إيجاد شيني سامروا مؤسسات كما كتشي واتوكنا إتوا كما organization organization ONG ONG an gane ko ko kace office office ko ma'aikatu li ri'ayatil muslimin aljudud dan su kula da musulmai sababbi misali a ce yanzu a tara kuɗin zakka a buɗe wani gida idan wani mutum sabon musulmi yan musulunta a jawo shi a koya mai karatun alkur'ani wata ɗaya wata biyu a koya mai sallah da addini a kula da shi har ya gane yadda addini shike shin ana sawar rabon almu'allafati qulubuhum ciki ko ba za a sa ba ina fata an fahimta to malamai sun yi magana biyu wasu sun tafi cewa ana yi waɗansu kuma sun ce ba a yi ina fata an fahimce ni domin su waɗanda suke sabin musulmai ba su ga cikin al-mu'allafati qulubuhum kamar su suna shiga cikin mu'allafati qulubuhum sabi amma ƙungiyar da za a ba kuɗin ko ma'aikatan ita ba cikin mu'allafati qulubuhum muna ganewa to sannan kuma suke cewa idan za a bayar ba laifi bane ana iya ba su amma ba cikin rabon mu'allafati qulubuhum ba in dai mu'assasar za a ba za a ba ta wa fi sabilillahi domin fi sabilillahi ba la yufidu tamliki aslan ba dole bane sai an ce wane an ka ba amma da an ka ce lil fuqara ya nuna dole sai sun mallaki dukiyar amma fi sabilillahi ba a ce wane an ka ba ba Allah an ka ba kenan cikin rabon fi sabilillahi za a ba waɗannan ma'aikatu mun gane da kyau ko to da haka malamai suka ce wannan shine sai mas'ala ta uku shine i'ta'u ru'asa'id duwal al-faqira wal qaba'il al-kafira min az-zaka li ta'rif qulubihim aba i'ta'u ru'asa'id duwal al-faqira ƙasashe matalauta a ba su wal ƙaba'ilul kafira da ƙabiloli da suke kafirai minas zakata daga zakali ta alikin ƙulubi don a abin nan nasu an gane ko ƙasa ce an san matalauciyar ƙasa sai saudiya ta ɗiba cikin kuɗin zakka sai a ba shugaban ƙasar sai ya biya ma'aikata ana can ana bore sai a ce to za mu buɗe embassy a gani za mu sa a yaɗa da'awa to wannan daular matalauciya ta kafirai ba su cikin mu'allafati qulubuhum shin ya dace ko bai dace ba ko ko wata kabila ce an san su arnani shin ba su cikin zakka don saboda a kira su zuwa ga musulunci yayi ko bai yi ba ina fata an fahimce ni to don haka malamai da an kai zama a naduwa a sali tare ƙazayin zakatul mu'asira mubayyinan ahammul majalatin da ta yi surfu fi hada saham sai sun kace ta'alifu man yurja islamuhu wa bi khasatin ahlur ra'yi wal nufudi daga cikin waɗanda ake ba sahamu na mu'allafati qulubuhum wanda suke ahlur ra'ayi masu ra'ayi wal nufuz da kuma masu tacewa asalin annufudu shine zartarwa ana ba su mimman yuzannu anna lahu dawran kabiran fi tahqiqi ma fihi salahul muslimi duk wanda ake zaton yana da daur kamar rawar da zai taka inji malam Bahaushe ma'ana yana da tacewa fi tahqiqi ma fihi salahul muslimi akwai maslaha ta musulmi idan dan haka ana iya baya waɗannan daga ciki ma'ana ƙasashe na kafirai matalauta idan an san an ba su da awa za ta yaɗu babu matsala kabiloli waɗanda an kasan suna akan arnanci an san in an ba su za su shiga musulunci musamman manyan su sai a yi matsala ta ƙarshe ta hudu a cikin wannan ɓangaren shine sarfu sahamil mu'allafati qulubuhum fil qiyam bi hamalatin da'iyatin li tahsini suratul islam wal muslimin shin ya halatta a ɗauko rabon waɗannan mu'allafati qulubuhum da ake zance a bada shi lil qiyami fil qiyam bi hamalatin da'iyya al qiyam a tsayu ba nan tsayuwa irin wanga da kafafuwa ba a a tsayu don saboda wani aiki bi hamalatin di'a'iyya an gane ko ayi hamalat kamar kace kamar asalin shi kai hari ne shine hamla asalin hamla doka abu amma na a ce akai hari amma di'a'iyya in an ce di'a'iyya ba du'a'iyya ba du'a'iyya ta ta ta addu'a di'a'iyya ta kafafen yada labarai shine ad-di'aya li tahsini suratul islam wal muslimina don a gyara surar musulunci da musulmai hujjarsu saboda hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum hadisi ne imamu ahmad ya kawo shi da imamu abu dawuda kitabul jihad ina fata an fahimce ni imamu nisa'i shi ma ya kawo shi a kitabul jihad an gane ko almuhimmu kuma malamai sun tattauna akan ingancin hadisin kuma sun ingantar da shi ina fata an fahimce ni an gane ko to don haka wannan hadisi ya nuna ana yakar mushrikai da mi da halshi sai suka ce to kenan ba da kuɗi ga kafafen yada labarai ko yan jarida waɗanda za su gyara musulunci misali ƙasar da ake bata addinin musulunci kamar ƙasar Amerika ko Faransa a ba waɗansu yan jarida ko waɗansu su je su shiga kafafen yada labarai ko internet ana iya ba su cikin sahabul mu'allafati qulubuhum ina fata an fahimci waɗansu malamai suka ce ya halatta waɗansu malamai suka ce bai halatta ba domin cewa za a taimaki musulunci bai daga cikin rabon al'mu'allafati ƙulubuhun ina fata an fahimta to amma abinda sun ka ɗauka shi ne za a bayar da in akwai waɗanda za su yi wannan za a ba su ne cikin rabon fi sabilin lahi sun ka ce shi ne mafi dacewa kuma wannan shi ne mafi dacewa domin waɗancan da suke da'awa su ba a yi fi sabilin lahi ne ko ba ka bane mai zuwa jihadi fi sabilin lahi yake yi mai yaƙar kafirai da harshensa ko da littattafai ko ba haka nan bane yayi rubutu wanda za a yaƙe su shi ma fi sabilillah sai a bashi cikin aljihadu wato rabon fi sabilillah amma ba cikin almu'allafati qulubuhum ba domin shi almu'allafati qulubuhum yana buƙatar sai ka mallaka ma mutum da kanshi shi ko fi sabilillah baya buƙatar sai ka mallaka ma wani kai aikin da zai kai musulunci gaba kuma wannan shine ra'ayin da malamai suka wato bayar a ƙarshe kuma sun ka ce wa yahsunu fil khitam fi hadha al mab'ath dhikru dawabit as-sarf as-sahm min al mu'allafat qulubuhum allati nassa 'alayha an-nadwa al qada'i az-zakat akwai ka'idodi da malamai sun ka faɗa guda uku waɗanda ana kiyaye su wajen sahm na al mu'allafat qulubuhum na farko an yura'a fi sarfi al maqasid an gane ko wa wujuhu siyasati ash-shar'iyya a hankalta ma lokacin da za a bayar fi sarfi al maqasid manufofi na shari'a ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل بها إلى الغاية المنشودة شرعا sai a hankalta ma inda ake cimma buri na shari'a wanda yake shari'a ta yarda da shi ma'ana in mun san wannan kafiri in mun bashi ba zai ja da baya ba muka san wannan in mun bashi zai ja da baya wanne zamu ba kaga dole a hankalta ma maqsadu shari'a an yakuna al-infaqu bi qadri la yadurru bil masarif al-ukhra sannan kuma in za a ciyar za a bayar cikin sahami na mu'allafati qulubum yadda ba zai cutar da waɗansu bangarorin ba ina fata ana fahimce ni ma'ana yanzu da an ka ce almu'allafati qulubuhum ai mun ce akwai musulmi akwai kafirai to in muka duba ga wanda ya shigo musulunci ga wanda muke sa tsammanin zai shiga wanne zamu ba sai mu ba a'a zamu ba wanda yake sabon shiga musulunci abin da ya saura sai mu ba wancan dan shi wannan tabbas ya shigo musulunci kan mu zo mu ba wancan din sai wancan ya koma kafiri kaga ba ai komai ba kenan wanga ra'ayi na ne na kawo ban sani ba kuna tare da ni wa Allah yutawasta'u fihi illa bi muqtadal haja kuma ba za a fada da ba cikin sahabuna al mu'allafati qulubuhum sai da bukata da haja kenan daidai abinda an kai ake da bukata shi za a dauka a yi kada a ji a ban wato a banna ta kuɗi saboda ana ganin abin Allah ne kusan duk abu in ya zamanto dukiya ce ta jama'a ko ta al'umma ko ta ƙasa mutane suna wasa da ita alhali kuma wannan ya kamata a kula da shi fiye da yadda za a kula da abin mutum daya domin abin jama'a ya kamata mu kula da shi in muna son mu ci gaba kaga kasashen turai da america dalilin da yasa dukiya take da daraja a wajensu dukiyar ƙasa ba a wasa da ita ana kiyaye ta fiye da dukiyar mutum daya amma mu kuma a nan da dukiyar addini ya an kace an nemi taimako an hada an ba wani ko ko dukiya ce ta ƙasa ga ta nan tana cikin baitul malin ƙasa sai kaga mutane ba ruwan su wai ana wasa da dukiyar al'umma yau ku ne ake kashewa mana wanda ya ɗauki biliyoyi a ma'ajin al'umma ya je ya aje makan shi to ai wannan ya halaka ƴaƴan al'umma ne ya halaka al'umma ce ta gobe kuma kuna dariya kuna daga mishi hannu kuna cewa sai kai sai yayi halaka Allah kai mu tsari sun kace to tawakhi diqqa sai an bi tawakhi shine kirdado ya tawakha ad-diqqa sai an yi taka tsantsan asalin diqqa shine abu wanda yake an an, an zarfafa a cikin shi wal hadar kuma sai an yi taka tsantsan fi aujuhi sarfi a inda za a sanya waɗannan kuɗi litafadil athari ghayr al-maqbula shar'an dan ka a samu asa ma'ana sakamako wanda shari'a ba ta yarda da shi ba aw qad aw ma qad yakunu lahu rudud fi'lin sayyi'a fi nufusil mu'allafati qulubuhum ko ko in za a ba al-mu'allafati qulubuhum sai ya jawo bannar da tafi abinda ake nema na alkhairi shine rududun sayyi'a ma'ana zai ba da sakamako mummuna wa ma qad yakunu bid-darari ala al-islam wal muslimina ko ko abinda zai jawo mu zai dawo mu musulunci da tuta da kuma musulmai nan menene suke son su ce idan za a bayar cikin sahamun mu'allafati qulubuhum sai an hankalta mai in an bayar ba zai jawo matsala ba shine kaga na rududun sayyi'a in an ka zo wajen rabo in za a raba sai a raba in an tabbatar da misali za a ba su daidai wa daidai sai a fito a fili sai a ba su an gane ko idan an san za a ba wani fiye da wani to ka a ba su ka a ba su gaba ga juna sai a ɓoye saboda tana yi wa wancan ya fi wancan bukata to tun da an fahimci wannan wannan za a bashi jika 150 wannan za a bashi jika 100 to in haka nan ne a sa cikin envelope kuma kowa a bashi daban kan wani daga wani ana ganewa kuma in yana yiwa a ce mai kai ya gwada ma wancan kai ya gaya mishi saboda idan kuka ba wannan 100 kun ka ba wannan 150 tana yiwa a duba cewa to kenan addinin ga akwai bambanci cikin shi don haka riba ce ba ba haka nan bane ba zai gane miye dalili ba to shi yasa sai malamai suka ce sai an hankalta mu wannan ka'idodi guda uku wallahu ta'ala a'lam sai gobe idan Allah ya kai mu da rai insha Allah za a shiga cikin masraf na الرقاب بإذن الله تعالى مالا بياني يا أبو ساكمي بتاعي نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين na'am jazakumullahu khairan Allah yace huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr mun yi bayanin munasaba wadda Imam Ibn Ashur ya kawo cewa tana matsayin badalul ihtimal na idza lahum makrun fi ayatina ko ba haka nan bari domin yana daga cikin makircin da suka yi an tsiratar da su sai su dawo zuwa ga banda ko kuma na yana daga cikin badul istimal wanda mun ka ƙara shine idza azaqna an-nasa rahmatan kaga falamma anjahum yana shiga daga cikin rahma ta Allah subhanahu wataala mun gane ko to huwa alladhi yusayyirukum Allah shine ke tafiyar da ku fi'ili mudari'i yufidu tajaddudu wat takrar yau da gobe jibi daga ta ba wanda ya isa ya tafiyar da ku in ba Allah ba muna ganewa ko ko kuma qira'a ta yanshurukum kamar da muka faɗa qira'a ta Abu Ja'far da Ibn Amir Allah ne yake rarraba ku matafiyar ku wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa muna ganewa kuma allazi tufidul hasr huwa allazi Allah shi kadai ne ke tafiyar da ku don in Allah bai so tafiyar ba ba za ta yiwa ba sai Allah ya ce filbarri a lokacin da kuke tafiya bisa doron ƙasa bisa ƙasa kenan shi ne tudu in ji malaman zauni ba irin wancan tudu wani abin da ya sama wani lokaci aka ce tudu ana nufin kishiyar wurin da babu ruwa ana gane ko walbahar da kuma teku duka in kuna tafiya ƙasa Allah ne ke tafiye da ku in kuna tafiya cikin ruwa Allah ne ke tafiye da ku muna ganewa ko hatta idza kuntum fil fulki Allah ce to har sai lokacin da kun ka kasance wagga hatta suna kiranta ibtida'iyya ka riƙe akwai hatta harful jarri akwai hatta wadda take tana ma abu raf'a akwai hatta wadda take ma abu nasba wato akaltu samakata hatta ra'asaha hatta ra'asuha hatta ra'asiha duk ana cewa larabci muna ganewa to akwai hatta kuma wadda take harful atfi akwai kuma hatta wadda take ita ce kira wato al-ibtida'iyya to ga wato ibtida'iyya ta wadda tana nuna maka wani abu ya zo ya faru hatta idza kuntum fil fulki ina fata ana fahimta ka akwai kuma harful ghaya waccan ita ce ta ghaya hatta abin nan hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kun kasance cikin wato jirgin ruwa Allah ce ko wajaraina bihim wajaraina sai suka yi gudu domin ita alfulku nan jiragen ruwa jara tana tafiya sai sai Allah ce tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufir wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali don haka asufuru jaraina sai suka gudana an gane ko wato jaraina damirin yana koma ne zuwa ga alfulk alfulk kuma na ma'anar jam'i take dauka to shi sace jaraina bihim suka gudana da su ma'ana da izinin wa da izinin Allah kaga da farko sai Allah ce shi yake tafiyar da ku amma sai ce sai kun shiga cikin jirgi wa jaraina bihim birihin tayyiba kaga suna tafiya tare da su muna ganewa dan na Allah ya nuna maka a'a shi Allah shi yake yi amma yana da sababba da ya sanya muna gane wannan da kyau in tabe dan ka fahimci akida da kyau akwai al-asbabu zahira akwai al-asbabu al-batina in an ka ce dan adam yayi noma eh haka nan ne yayi noma amma wa ya fitar da tsiron afara aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun maliyin yana shiga cikin mahaifa kai asababi amma wa yake yin halittar Allah dan daga lokacin da ya shiga kai kasan ma abin da ake yi ba ka sani ba afara aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah bai ce baka shirka ba dan ka sai kai shirka kai ruwa amma in kai shirka ba kai ne ke fitarwa ba gaggu gurguru ya same ka Allah ne ke fitarwa in yasu yusayyirukum shi yake tafiyar da ku wa jaraina bihim birihin tayyiba suna tafiya da su dan ka gane cewa jirgin ruwan shi ma Allah ya sanya shi zaman to sababi mun gane wannan da kyau wajarai da bihin biri'in tayyiba sai suka tafi da su da riya ma'ana iska ya ji suna gudana da su sai iska mai mai kyau sai ya gudana kalima ta an gane ko ma'ana kalima ce da take nufin iska ana yi mata jam'i akan mi menene jam'in iska ariyah kumi akwai riyahun ko wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yadi rahmatih haka ne ko to kuma banda shi kuma akwai mi ko guda da ka sani in ka ce riya wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhikakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun sannan kuma ana yi musu jam'i an gane ko larabawa in ka diba cikin abin da suna cewa jam'ur rihi ala ariyah ariyah af'al an gane ko wasu larabawa suna cewa arwah arwah an gane ko duk da yake akwai jam'i na arruhu arwahu amma wasu larabai an ka ce arrihu jam'i sun ce arwah wasu su ce arriya ina fata an fahimce ni domin asalin kalima ta iska daga riwuhuna ba rihu din nan da kaka ji asalin wannan ya umma wani riwuhun amma sai sun kaga kasra me yafi dacewa da ita ya um sai sun ka ce mata rihun sai sun ka ce arriya kuma suna cewa arwah amma waɗansu suka ce a'a ai ba a cewa ariyah kuskure ne an gane ko amma wannan magana babu ta domin mi domin larabawa ya tabbata a cikin qawamis ana cewa rihun ala ariyah ko ala arwah mun gane wannan kadiba cikin tadribatul lughawiyya juz'i na 4 shafi na 28 na ash-shaykh Ahmad Abdul Latif Shuwairif sannan kadiba cikin tasrihatun lughawiyya na ash-shaykh Ahmad Latif Shuwairif safha ta 401 kaga sai ka hada wadannan guda biyu ya kawo wannan mas'ala wajaraina bihim birihin tayyibatin sai anka kawo iska wadda take mai dadi iska wadda take mai dadi wadda tana gudana suna jin dadin ta intabe wa farihu biha sai su yi farin ciki da ita ja'at harihun asif sai iska mai gauki mai karfi guguwa ta biyo asif ismul fa'il ne na daga fi'ili na asafa ya'sifu min babi jalasa jalasa yajlisu to asafa ya'sifu shine fi'ilin wato babin shi sulasi amma waɗansu larabawa suna cewa asafatir rih kuma wasu suna cewa a'safatir rih kidan da sulasi da ruba'i duk sun zo da ma'ana daya wani lokaci ana samun wannan amma waɗansu suka ce a ai an ce a'safatir rih yalla iskan ya fara karfi na kwarai wato ko cikin masu karfi ai daban-daban ne ko tunda an ce ko cikin maza akwai mazaje to asafatin rih iska mai karhi ta buga a asafatin rih iska mai karhin bala'i ta buga eh eh sai ka bambanta mana tun daga ka tsaya nan ai ta wasa da hankalinka ja'at harihun asif iska mai karfi ta zo intabe shi yasa cikin qur'ani malamai suke cewa saboda balaga ta alqur'ani rike da malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an suke cewa duk inda ka ji qur'ani yace iska mufrad to bala'i ne in ka ga ƙur'ani ya kawo iska mufrad to bala'i ne amma in tabe wani lokaci in ba ya kawo shi mufradi ne ba yana nufin jam'i Allah ce wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati akwai qira'a wa huwa alladhi yursilu riha kamar da yace Allahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fi samai kayfa sha kaga da yace Allahu alladhi arsala riyaha akwai Allahu alladhi arsala riha can kuma cikin suratu saba sai ce wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban intabe wancan cikin rumu ne Allahu wallahu kuma cikin suratu wato abin nan ne fatir mai wawun an gane ko to nan waɗanda wuraren guda uku da ni kawo akwai qurra da ibnu kathir da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wallahu arriha mufrad to amma nan sun kawo shi ne a matsayin aljinsiya tunda ya karanta riyaha wasu sun karanta arriha kiran jam'i ake nufi jinsin iska ake nufi tunda can ya kawo shi arriya amma qur'ani in ya kawo arriya in dai rihi ya kawo a takaice mufrad kuma mufrad ake nufi to babu alkhairi in kaga ya nuna akwai alkhairi to sai an kawo mishi sifa dibonan da yace huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr yace hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim satami birihin tayyiba dan saboda inda ya kawo shi rihin take da ya zan azaba amma sai ce rihin tayyiba an gane ko sai ya ce wa farihu biha sai ce mi ja'at harihun asif kaga dan saboda ya bambanta maka saboda sifa ita ita ta bambanta maka amma da ya kawo shi mufrad to matsala ta tashi shi yasa ce wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم يتي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم kaji balaga ta alqur'ani in mufrad ne jinsin to shikenan kuma kaji balaga ta qur'ani malamai suke cewa wato inda iska yake in ya fuskanto dama iskan da ke hallakarwa galibi alƙibla nawa yake ɗauka alƙibla guda shi sa an ka ce rih alƙibla guda amma duk inda Allah yake zancen iska na rahama ko iska na ruwa sai ya kawo shi jam'i ni addalili saboda iska waɗanda suke sa a yi ruwa iska ne da filis da muwai hatta da masu karatun mai kiyo suna faɗa akwai wanda zai zo ya hito daga nan wanda ya fito daga nan shi yasa idan ga girgije iska iri ɗaya ne a akwai ba za a yi ruwa ba amma idan wancan iskan ya haɗe da wancan guda biyu ɗin sun kaɗu sai a yi sai a yi ruwa shi yasa yake cewa wallahu alladhi yursilu riyaha wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru kaga arsala riyaha iska daban-daban ne ba iska guda ba a gani a ba yau yan metiyo sai suna tunanin turawa da suka kirkiro wannan hausa ba gani ba a'a qur'ani ya riga ya bayani irin waɗannan abubuwa kaga kuma iskan ma Allah ya nuna maka akwai namiji akwai mace ar-riyah wa arsalna riyaha lawaqiha ay laqihatu sahab a samu police da muwaye amma bature ka ji cikin iska an samu police da muwaye kuma bai yiwa a samu ruwa sai an same su an gane ko cikin eh, kuran wayan wuta bai yiwa a samu wuta sai an samu mi police da muwaye ko ba ka bari wa amma bature da yare da mutane sai ce wai cikin dan adam wai a zo a samu police da police muwaye da muwaye ƙato da ƙato police da police na mace da mace in sun ka aure muwan da muwan na ana samu wani abu tambadan banza da yushi gashi ana gani ka gani sunna ce ta Allah son su kai sai sun saba ma Allah eh amma duk da kuran in an ka ka filis da filis ba za su yi aiki ba kuma kuran in an ka ka muwan da muwan wayan wuta muwan da muwan ba za su yi aiki ba to yana yi kuma ku zo ku ce mutane dan adam kai waɗannan mutanen Allah ya sauka an gane ko ja'at harifun asif sai iska mai guguwa mai karfi jiya mun kawo asif muke zancen ismul fa'il kaga nan ya kamata wato a sa mata ta'un an gane ko tunda arrihu muannath ne a larabci amma sai bai kawo shi ba jiya mun kawo bayanin irin wannan ustadu dr fadil samar ra'i a cikin littafin sa ma'anil abniya tun daga safha ta 41 har zuwa safha ta 52 ya kawo ismul fa'il da aikin sa da amfaninsa a cikin yaren larabci duk abin da yake ismul fa'il ne ana kawo shi don nuna wanda ya aikata aiki cikin nahau da an yi ma wannan an gane ko shi kenan sai a wuce amma wannan ba zai ba zai isa ba wani lokaci an kawo ismul fa'il ana nufin abin yana nan ga afkowa ma'ana in gurin da za a kawo sifal mushabbiha an ka kawo ismul fa'il yana nuna abin yana afkowa fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sai ka bace wa dhayiqun ba saboda nan an kawo shi dha'iq ismul fa'il ba kan sifal mushabbaha da an maka a wannan lokacin akwai kuncin muna fahimta da haka ya kamata mu gane wannan shi yasa in ka ji an ce al'ami da kuma wato amin nan al'umyu to in ka ji an ce al'ami da al'ama an gane ko to shi al'ami wanda misali a lokacin yana cikin makamta al'ami wanda makamta shi tana nan amma an ka ce al'ami na sifa ce musabbiha yana nuna wannan abin ya tabbata gare shi shi yasa an ce da sifa musabbiha muna ganewa ko to shi ismul fa'il yana idza kuwalil madi abin da ya riga ya wuce alhamdulillahi fatiri samawati wal ard kaga an riga an kare alhal wani lokacin yana nufin halin da ake ciki shi yasa Allah ce fa malahum an tazkirati mu'ridin a wannan halin suna nan malaka waqifan kaga kana nan cikin wannan hali al-istiqbal wani lokacin yana nufin abin da zai zo gaba wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun sannan wani lokacin yana nufin al-istimra abin da yau da gobe yana ci gaba inna allaha faliqul habbi wan nawa Allah yana yi yau da gobe da jibi da gata ad-dalalatu ala thubut wani lokacin kuma yana nuna abin ya tabbata sannan kuma ad-dalalatu ala nisba ismul fa'il yana nuna nisba dangantaka kana jina dangantaka rike in an ka ce tamirun ina arama mai yau ban ga arama ba eh as-salafi bai samu isuwa ba tamirun ya ma'ana tamirun ismul fa'il tamirun mala abdullahi ya tamirun ah a gani fa'ilun tamirun ma'anahun nasab zu tamrin kajiya da kyau labinun ya labinun dole bane a sun gane ke to ismul fa'il yana zuwa da wannan kenan ismul fa'il alal aqalla yana da ma'ana nawa yana zakwa lil mudhi yana zakwa lil hali lil istiqbali lil istimrari lil dalalati ala thubut lil dalalati ala nasab ma'ana kusan ga sunan guda shidda yanzu duk yana dauka su jiya dubba mu kawo waɗannan ba to yana da kyau ɗalibin ilimi in ya ji an faɗa ya san dalili shi yasa muka kawo muka ce in yana tare da fa'ul in yana tare da ta'ul saboda ismul fa'il bambanta namiji da mace wani lokaci da mi da ta'ul ake yi wani lokacin kuma a'a su kansu mata ne in an kawo ta'un ana bambantawa yanzu misali kun ga in an ka ce mace tahir tahir imra'atun tahir ana nufin wadda ta tsarkaka daga haila amma an ka ce imra'atun qahira ana nufin wajen taje ta yi wanka saboda namiji yana wanka mace tana wanka amma yankewar jini ba mace kawai kina ba bukatar sai an kawo ta an haka qa'id in an ka ce mace qa'id an gane ko qa'id shine mace da ta kai wurin da ba ta yin aure wal qawa'id min an-nisa'i allati la yadun nikahan ba sai a ce mata qa'ida ba dan namiji ba a cewa ya kai inda bai kai aure ko shekara 80 ana daura mai aure da mace an gane ko an ka ce alqa'idatu na ana nufin mace wadda azzauri domin ana samun namiji zaune ana samun mace zaune to kaga larabci yana da asrar waɗanda ba kowa ke gane su ba as-sama'u sai Allah ce mi munfatirun bih kaga ce munfatiratun ba alhali ko idza as-sama'u shaqqat ay as-sama'u zatun fitarin nan an-nisba ne kaga ni in baka san irin waɗanda ba sai a zo ma da su don haka dai a takaicen takaitawa in ka gane da ta'un yana nuna abin yana afkuwa in babu ta'un in dai ya keɓanta da mata to tana yiwa abin yana afkuwa ko ko a'a ta sifantu da wannan in nace imra'atun murdi'atun to tana nan da shayarwa amma in nace imra'atun murdi' a'a ta haihu tana yiwa ba ta ba yaron nono a wannan hali amma dai akwai tana cikin halin ko ko tana ga yawa yaron nono shikenan magana ta kare mun gane ko shi yasa Allah ce wali Sulaiman riha عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها كان سيف باش عاصفة يسا متتاؤ سوكا ليدل على الحدث دون إن ينالون حدثي أبي ينا أبقوا تو كما في إلينا أنا بمن تاوى تكاد النبي لما تأتي ذهب ذهبت muna ganewa kuma nan ma akwai wata kaya bari mu kare ta sannan mu je gaba shine cewa Allah ya sifanta iskan da yake dauke da Annabi Sulaiman iska ce mai karfi kamar guguwa gashi nan wali Sulaiman riha عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تكي سورة الأنبياء ونوليكم سي الله سفن تإسكن ديكي تارد النبي سليمان بيد كرفي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أقول أنت رخاء أي باب كرفي فيا أنك كما الله فإيوانا عاصفة كما رخاء إنا أمسا أقول ɗalibin ilimi wata rana sai a zo maka da shubhar da cikin Qur'ani ba sai da zaka warware ta ba tun da bayyuwa ta zamanto mai ƙarfi kamar guguwa kuma ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma Allah ne ya faɗa wali Sulaiman riha asifatan kaji Sulaiman da kuma ta Allah ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asa ko ba ka nan bane tun da Allah ce wala qad fatanna Sulaiman bari mu kawo sunan shi mun ya san sai ya ji sunan wala qad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asa kajiya da in ma so take sai kajiya karara sai malamai suka ce da Allah kira ta ruha'an lokacin da wato da Allah kira ta asifa lokacin da za ta tashi ta ɗauke shi sai ta yi wuuu ko jirgin sama lokacin da zai tashi aikun gani in zai tashi zai ɗauki iska mai yawa to da kuma ya tashi sai da matomi eh shi kenan to shi ma in za ta ɗauke shi kaga ashe yan duniya cikin ƙur'ani sun ka gano waɗanda abubuwa asifatan in za ta ɗauke shi sai ta yi wuuu amma da ta tashi sama ruha'an haizu asa babu kuskure cikin ƙur'ani in baka gane ba kuma wajen malamai su ma bayani وظنوا انهم to shikenan waja'ahum al-mawt min kulli makan sai kuma al-mawt yazo musu an gane ko wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif sai iska mai karfi yazo musu kaga lamari ya canza kenan waja'ahum al-mawt min kulli makan sai guguwa tazo musu al-mawt ita ce taguwar ruwa ina fata an fahimce ni in baka sabi nake kira al-mawt ba an gane ko ita ce kira taguwar ruwa sun kace martafa'a min al-ma'i ala sathihi ruwan da ya tashi saman ruwa kuma shi ruwa ne amma ya tashi akan saman ruwa wahidatuhu mauja in an ka ce mauja guda maujin kuma ina idokar jam'i jam'u ko shi sai zamanto amwaj sai zamanto jam'ul jam'i a wajen waɗansu sannan kuma lokacin ka ce almauju ana nufin ƙarfin sauti shi yasa cikin ilmin lugha za ku tuna cewa al-amwaju sautiyya التذبذبات الصوتية معنا وجاءهم الموج من كل مكان تاغور وتزوم ستكو إلى وظنوا أنهم أحيط بهم سن كتبتد جي من يبيان ونن با سنة شكا بني جن سبو دسون غلوا سن تبتد تاكاري با ما إيش شسو سي الله هلكا تتبتا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين سيسولو كي الله دعوا الله أسلين شي دعا أي دعوني أسلين شي دعوني sai an ka shafe wawon guda domin da aya dubu ake cewa da aka ce da'awullaha wanda wawon din wawul jama'a ce tunda muna cewa zahabu ko ba karan bane zahabu alwawu wawul jama'a to da'awu ina wawun ta da'a waccan domin da'a da'awa ne asalin shi da'awu ko da'awu sai an ka shafe wawon daya idan in ka zo da'awullaha wazirin shi fa'awu ne fa'awu ba fa'alu ba ne don an shafe lamun din shi a cikin ilmus sarf da'awu Allah musulisi da lahud dina za su roƙi Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addu'a ga Allah sun kace la in anjaytana min hadhihi lalle tabbas Allah in ka tsiratar da mu daga wannan lanakunanna minash shakirin za mu kasance daga cikin masu godiya ashkuru gode ma Allah subhanahu wataala wanda shi ma maudu'i ne ya ake gode ma Allah mataki mataki na gode ma Allah ko ba kan bane su waye masu gode ma Allah su waye Allah ba da labarin cikin Qur'ani sun gode mishi su waye Allah ba da labarin sun butulce ya makoman masu godiya a duniya ya makomar masu godiya a lahira ya makomar butu- butulu a duniya ya makomar butulu a lahira duk Qur'ani yayi bayanin wannan to ina za mu samu lokacin da mu kawo wannan na dan baka dai kawai ne ka je ka tattara ayoyin da hadisan an gane ko to mas'ala ta ƙarshe wadda muka kawo sai shi ne da Allah ce mukhlisina lahu ad-din muka ce kalima ta mukhlisina a cikin alqur'ani ajiya so nawa ta zo ta zo wurare guda bakwai in dai mukhlisina ne babu alif wal lam kuma ta zo da ni da ya'un da nun ko ba karan bane qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu ad-din da kuma wannan aya huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr haya kawo da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi sannan fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikuna cikin ankabut sai kuma cikin luqman wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al barri faminhum muqtasid ita luqman faminhum muqtasidun sannan kuma na biyar fad'ullaha mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafiruna a cikin suratul ghafir sai kuma na shidda shi ma cikin ghafir ne huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin sai na bakwai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa haka mun ka kawo su mun ka ce kuma mukhlisuna guda ne katancin qur'ani in dai bai da alif wallah kuma yazo da wawun da nunun to guda ne قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون شيكو مخل المخلصون باب شو كتبت في القرآن إن دي ده ألف واللام نكما دواو دنون باب شو إن كسامو كما كاو كما هكذا بني أما تجيب القرآن إن الله sai malamai sun kace to al-mukhlisina shine zo wurare takwas a cikin alqur'ani amma ƙurra suna samun saɓani wasu karanta shi mu al-mukhlisi wasu karanta shi al-mukhlisi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin da kuma inda Allah yace illa wanda shi yake magana inda Allah bada labari yace illa ibadaka minhum al-mukhlasin a cikin suratul hijr da illa ibadaka minhum al-mukhlasin a cikin suratul sad to waɗanda dukkansu al'urra wasu sun karanta mukhlisin wasu sun karanta mukhlasina kaga da hamza da kisa'i da khalaf ina fata ana fahimta ta da na da da da da abu ja'far da imamu nafi sun karanta innahu min ibadina mukhlisina a cikin suratu yusuf da kuma suratul hijri da kuma suratul sad amma can cikin suratul safat an gane ko illa ibadallahil mukhlasina waɗanda sun kazo cikin suratu wato as-safat to anan Abu Ja'far bai tare da su da Imam Nafi da Hamza da Kisa'i da Khalaf su suke karantawa wato abin nan al-mukhlasin dan haka sai kai hattara qurra wasu sun karanta mukhlasin wasu na karantawa mukhlisina ko ba haka nan bane dan haka sai kai hattara al-mukhlisin wato illa ibadallahil mukhlasina to sauran sun karanta mukhlisina wa ya karanta a cikin suratu qaha a cikin suratu safat wato sai ya zama to imamu nafi da hamza da kisa'i da khalaf da asim su sun ka karanta al mukhlasin sauran sun karanta al mukhlasin amma shi abu ja'far a cikin suratu yusuf da kuma suratul hijri da kuma suratu sad yana tare da sauran yana tare da nafi ma'ana yana tare da sauran wato qurra imamu kalun ɗaya ne bai tare da su a cikin cikin suratu yusuf da kuma wato suratu abin nan wannan bayani ne da zurfi cikin ilmul qira'at mun dai kawo shi ne saboda ɗaliban ilimi kashi ji wani an ce mukhlisina mukhlasi ne ce a kuskure a'a tambaya da wace qira'a ake karantawa saboda ɗaliban ilimi suna da ƙoƙarin abin nan kalima ta al-ikhlas ta samo asali daga khalusa yakhlusu abin da ya zama to tatacce shi sa ake cewa al-khalis ala lillahi ad-dinul khalis yasa an ka ce ikhlasi tsarkake niyya ma'ana wani abu na manufar duniya ko na manufar wani abu wanda ba Allah ba bai shigo cikin alamari ba ka ku ganga akwai wuya gare shi ko ba karan bane to Allah ya bamu ikhlasi ya tabbatar da mu akan ikhlasi har ranar da za mu haɗu da shi don ikhlasin nan wuya gare shi ya buwayi kowa kuma shi ne sirrin da shaidan sai da ya bada amsa satan amsa shaidan ya basuwa ce in kana son ka kare da shi ga yadda za ka yi kun san dai ko wanga ba ai mai sauki ne tunda za a jarabawa an ka baka ita an ka baka amsa an ka ce ka je ka rubuta za ta baka wahala to shaidan ya hodi ya ce duk wanda yake son ya tsire mai ga abin da za ka yi ya ce mi da ya ce ma Allah da Allah ya ce ma ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in ta ce mi illa ibadaka minhum al-mukhlasin ga shi ya baka ya ce da kai ikhlasi ka kare da shi amma yin ikhlasi yayi mi yayi wuya shaidan na ga ya maka in dai kana son ka kada shi kai goma kai goma kuma shi ne ake cewa ba in kana son ka fi karfin shi ce kai ikhlasi amma da zarar baka yi ikhlasi ba ma'ana ya fi shaidan ya fi karfin ka to shi yasa yin aiki don Allah shi ne ke da wuya manufofin duniya sai sun shigo ya wani na son ya ya ce ya fi wane wani yana son a ce ya shahara wani a ce yana son a ce kowa bai iya ba sai shi gashi nan dai Allah kai mu da tsari to malam mu je aya ta gaba falamma anjahu
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم sai ka sani تعملون thumma ilayna marji'ukum ثم falunabbi'ukum إلينا مرجعكم bin nun falunabbi'ukum ثم إلينا مرجع ثم إلينا مرجعكم فننبئكم yawwa malam فننبئكم بما كنتم تعملون Qur'ani kenan gagar ba dau kenan Qur'ani ya ri- ya buwaye kowa duk yadda ake ce maka aramu ko mu na gaza da sallah sai ka je wani wuri a- abu ya kiya eh hakikanin gaskiya kenan an gane ko to madalla idan muka abin nan muka dawo cikin eh, tafsirin alqur'ani mai girma da muke bayyana almunasaba sai mu dawo cikin tafsiri na at-tahrir wat tanwir ibnu ashur yake cewa da فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق نم بيكاو وتمناسبة با دومين مي دومين آه لئن أنجيتنا من هذه yana nuna cewa sun roƙi Allah in Allah ya tsiratar da su za su kasance daga cikin mi daga cikin masu godiya falamma anjahum yace wa ata bi harfi idza al-fujaiyya fi jawabi lamma lid-dilalati ala ta'jilihim bil baghi fil ardi aqbal najah kenan da yace falamma anjahum shine wato amsar da ake son a baka lokacin da Allah ya tseratar da su idza hum yabghuna fil ardi bighairi haqq ana tseratar da su sai ce Allah kawo idza fujaiyya dan a nuna maka ta'jilihim bil baghi fil ardi sun yi gaugawayin ta'addanci a bayan ƙasa aqiban najah bayan Allah ya tseratar da su ba a jima ba ina fata ana fahimta ta shi yasa wanda ya saba da ta'addanci dai yana kubcewa mi zai yi ta'addanci bani isra'ila sun sha wahala ga hannun fir'auna ko ba kanan bane sun ka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun ana hallakar da fir'auna wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kifuna ala asnafin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alih Allah na tsirta da su daga fir'auna kaga sun kuma mu shirka abinda duk Allah bai so duniya akwai irin shirka babu to kaga yanzu sun dawo kuma su yi ma Allah shirka ce a tsirta da su daga fir'auna kenan kaga ashe wani mutum da kake gani cikin wani wata wahala bari gaugawa wani Allah ya jarrabe shi ne tana yiwa yana son ya fitar da shi daga baya wani kuma wahalar da kaga Allah ya sanya shi ita ta dace da shi kana cewa za ka fitar da shi daga wannan matsalar in baka yi anniya ba to kai zai kada cikin wannan hali ina fata ana fahimta ta kaga Allah ce ana tseratar da su falamma anjahum falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq nan da nan sai gashi sun koma cikin wannan wajen kalmar da mun ka kawo waja a tarihun asif mun kawo maganar تصحيحات اللغوية للشيخ عبد اللطيف شويري ممكن في صفحة تقريبا هدو الآية ده كما صفحة تتسئن ده هدو دان قالب إلمي يريكي إن يتاشى سيحة أن مسألولين يا كاولك مسألولين بلاني ده مسألة تاء حصف التاء ده كما مسألة جمع الريح على الرياح فلما أنجاهم مداومة كنا ينزل جلالين مدوكي تيئيكم كلمومي lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su, idahum ya buhuna, sai gashi suna yin mi, suna yin ta'addanci fil arzi a cikin ƙasa, bi gairil haƙi ba tare da wani dalili ba, sai ce bi shirki da shirka. A nan akwai matsalolin da ya kamata mu yi bayani kafin mu je aya ta ƙarshe wadda za mu karanta. Da an ka ce, in ka duba cikin al-iklil, fistin tanzil na Imam Suyuti, yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Huwa labi yusayyirukum fil barri wal bahar, ƙala ibn al'arabi, ibn arabi ya ce, ibn al'arabi al-maliki mai littafin ayatul ahkam, ya ce, Fihi jawazu rukubil bahri, wannan aya tana nuna ya halatta a hau teku ma'ana ta jirgin ruwa kenan fi ghairil ghazwi ko da ba ta hanyar yaƙi ba, aizon kuma, ma'ana kada a ce sai in zamu jihadi da muhawami, za mu hawa teku a'a tunda Allah ya ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri kenan Allah ya halatta muna tunda Allah ne yake bada labarin Allah shi yake tafiyar da ku kenan ya halatta a hau jirgin ruwa ko da ba don yaki ba don kasuwanci ko abin da ya kama da haka mun gane wannan iwa ya kawo wannan magana Imam Suyuti a cikin littafin sa Al-Iklil fi Istinbat at-Tanzil to idahum yabghuna fil ardi sai ga mutane suna yin banna baga yabghi intabe asalin baga shine wato abu ya kai matuƙa wajen lalacewa ko kuma baga wani lokacin a ce kana son abu kana neman shi ido rufe shi sa Allah ce idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq kamar bannan neman ta na ma so kai suna so su yi banna irin wadda busu ma yi irin ta canda ba an gane ko kuma asalin yabghuna yabghiyuna ne domin baga yabghi to yabghuna ina waccan ya'un ta bace an shafe ta an gane ko idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaqi sai ga su suna banna a bayan kasa ba tare da wato wani hujja ba ko wani dalili to bi ne asalin baga sun kace asalin baga shine ketare iyaka abu ya zamanto ya kai inda ba ya wuce iyaka in ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun da yazo wajen kalima ta baga yabghuna fil ardi bighayri alhaqi yake cewa to nan malamai sun kawo abin da ake nihi da baga sun kace asalin ta bagal jurhu al jurhu rauni baga kenan tarama lil fasadi tarama daga arrami ne wato abu ya an jefa shi to tarama yayi nisa ma'ana kun san akwai kurji wanda shi na farko farko ko to akwai wanda in ya girma sai zan mi sai zan gyambo ka ko san gyambo wani lokaci bai warkewa to tarama kenan shi da ake cewa bagal jurhu sun kace innahu taraqi fil fasadi dan an ka ce baga imamu zazzaj ya ce kamar abu ya yi ta hauhawa yana lalacewa shi ne tarakki imamu al'asma'i ya ce bagal jurhu tarakka ilal fasadi wa bagatil mar'atu fajarat dama da jin mace bagat ai ta yi ta yi ɓalla wala tukuri hufa ta yace kum alal biga'i in arzna ta hasunan litabtagu arzal hayatin duniya ina fata ana fahimta ta to shi kenan to shi ne ce malamai suka ce to idahum yabghuna fil ardi bighairi al haqq sai ga su suna banna a bayan ƙasa bai gairil haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba to ana akwai wata matsala akwai mutumin da zai yin zalunci bil haƙƙi da gaskiya kaga babu shi imamu zamakshari mai tafsirin al-kashaf duk da yake malami ne ya ƙware a cikin balaga da ya zo cikin bai gairil haƙƙi kadiba cikin addurrul masul sai shi mai addurrul masul ya ce bai gairil haƙƙi na matsayin hal kenan asalin maganar multabisi na bai gairil haƙƙi sai ga su sun cuɗanya da al'amura waɗanda suke ba da gaskiya ba to imamu zumakshari sai ya ce ma ma'ana qawluhu bi ghairi al-haqqi wal baghyu la yakunu bi haqqin tambaya ce yake yi sai ce qultu bala wa huwa istila'ul muslimina ala ardil kuffari idan musulmi suka samu iko suka mamaye kasar kafirai wa hadmu durihim suka rusa gidajensu wa ihraqi zuru'ihim sannan kuma suka kone abin nan abin shuka su wa qat'u ashjarihim suka yanke itatuwansu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bani quraiba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ga Bani Quraiza yana nufin kenan akwai baghyun bil haqqi akwai baghyun bi ghairi al haqqi wannan magana kuskure ce ba a siffanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata cikin maslahar yaki da fasaha ba baghyu ba shi ina fata ana fahimta ka a'a wanga suna ne ta'kidi na ta'kidi na duk da yake Imam Zamakhshari ya san balaga amma anan ya kwafso ta bai samu daidai ba ina fata ana fahimta ka don Allah ya ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaqi to da wani haƙi za a kashe annabi a ce an samu wani haƙi ni wani annabi ya taba yi kaga tare da cewa mutum ne wanda ke yana ya kware a balaga amma nan ya bai samu dacewa ba ina fata an fahimce ni don haka shi yasa ma malamai sun ce wala yasihu an yuqalu fil muslimina innahum baghuna ala al kafara ba a ce musulmi sun yi ta'addanci akan kafirai illa idza zukira anna asl al baghi huwa al talab mutlaqan sai dai an ce a aslin al baghi tana nufin mi al talab mutlaqan to nan ana iya cewa ya buhuna musulmi suna neman su amma ko da nema ai mu ba muna neman kafirai bane haka su da a'a Allah ne yace a neme su a yaƙe su idan suka yi zalunci ko ba shi ba to da haka wanga magana ta Imam Zamakhshari dai kuskure ce ba gare wani lokacin tana nufin bi tana nufin abun da kake nema qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'id dhalika kaylun yasir sannan kuma tana nufin ƙetare iyaka wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah tabghi take ƙetare iyaka eh alqur'ani kenan yabghuna fil ardi bighayri al-haqq cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi da yazo shi ma karkashin wannan aya sai ce da Allah subhanahu wa ta'ala ce idahum yabghuna fil ardi bighayri al haqq yace wal baghy la yakunu illa bighayri al haqq li'anna al baghy huwa at ta'addi wal fasad min qawlihim baghal jurhu idha fasada kaza qalahu al asma'i fama fa'idatu at taqyid to shi ma sai kawo wanga magana da Imam Zamakhshari ya kawo cewa tana yiwa ayi al baghy wato bi hujja wai ma'ana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ga banu Qurayza wannan magana kuskure ce domin shi yaƙar kafiri idan ya zamanto mugu ya laɗe don ya cuta ma don ka kare kanka nan ba a cewa kayi ɓanna ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin Allah ne ya umarni da ayi wannan domin idan an kabar itacen za su laɓe su kashe musulmi to kai sai kai tsaye rayuwar ita ta rayuwar ɗan adam dan haka wannan bi ghairil haqqi maganar zamakhshari babu ta maganar mai as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha babu ta don saboda bi ghairil haqqi nan mutane suna eh duk zalunci in sun kai bi ghairil haqqi ba tare da wani haƙi bane babu wani zalunci wanda za a yi a ce da haƙi an kai shi banna ba ta zaman tuwa bil haqqi sannan in ga sharri babba ga sharri karami to in ka dauki sharri karami ka bar babba ba a ce a'a ka dauki bi ghairil haqqi a'a bil haqqi na kai shi dan ba ban yarda a kashe ni saboda icci kashe min bil haqqi a'a yau yana nika da Allah ma bai ce ka tsaya halaka ka ba idahum yabghuna fil ardi bighayri al haqqi sai Allah ce ya ayyuhan nas ko ba haka nan bane di ba cikin jalalin yace ya ku mutane inna ma baghyukum lalle zaluncin ku yace zulmukum zaluncin ku ala anfusikum akan kanku zai kare li anna ismahu alaiha domin zunubin zaluncin zai dawo zai kare ne akan ka an gane ko wannan shine inna ma baghyukum ala anfusikum sace mi mata al hayatid dunya imamu hafs ya karanta mata al hayatid dunya yayi ma'ainun fatha asalin shi kina an shafe fi'ilin sa sai da manto masdar ne muakkidul li fi'lihi al mahdhufi asalin maganar inna ma baghyukum ala anfusikum tatamatta'una mata al hayatid dunya akwai ƙura kuma da sun ka karanta sauran ƙura sun karanta ya ayyuhan nasu inna ma baghaykum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya wanda dun bai karantawa yanzu da warsu ko da qalun in ka diba sai ka iske haka yake iske shi ko ba karan bane sai ce to nan ai gwamma an kai dan haka in ka jona karanta mata'al hayatid dunya da qira'a ta hafsu ba kuskure ba in ka jona karanta mata'ul hayatid dunya sauran ƙura guda tara da rawi guda shu'ba dukkan suna karantawa mata'ul hayatid dunya amma cikin addurrul masun fi ulumil kitabil makrun da yazo ga qira'ata mata'ul hayatid dunya yayi mata i'rabi dai dai dai dai dai dai ya ka mata i'rabi daban-daban sai ka kuma tun cikin addurrul masun zaka gane shi dan ya ce bir raf'i wa fihi awjuhun annahu khabaru baghyikum kenan baghyikum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya zaluncin da kuke yi akan kawunan ku jin dadi ne na rayuwar duniya an gane ko haka ya dauke shi waɗansu kuma sun ka dauki a'a baghayukum ala anfusikum an gane ko zalunci ko akan kawunan ku sai sun ka dauki mata'ul hayatid dunya khabaru mubtada huwa mata'ul hayatid dunya an gane ko sannan kuma an samu wata qira'a wanda take qira'a ce ya kawo waɗansu qira'o'i wanda sun karanta mata'an kenan mata'an al hayatid dunya amma akwai qira'a da ta karanta mata'il hayatid dunya ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum mata'il hayatid dunya bil kasri to kaga wannan aya akwai matsala eh tunda kasra dole sai an samu abin da zai yi kasra amma malaman lugha saboda wayo ka san in malami ya kware cikin nahwu ya kware cikin usulul fiqh ya kware cikin balaga to in bai jin tsoron Allah wallahi duk abin da aka sayar kudan shi wallahi to sai sun kace wala budda min hasfi mudafin sun kace asluha annatu li anfusikum kenan mata al hayatid dunya na'at ne na wato mata'il hayatid dunya na'atul lil anfusi ma'ana matsayin na'at yake matsayin sifa sai an kace kai mata'u daban annafsu daban ya za a iya zama to sifa sai sun kace kai ba ku gane bane wala budda min hasfi mudafin hina idin taqdiruhu ala anfusikum zawati mata'il hayatid dunya ai su rayukan ma'abuta jin daɗi ne a rayuwar duniya to an shafe zawatin ne sai an ka kawo mata'i kamar yadda an ka ce was'alil qaryatan lati kunna fiha asalin shi was'al ahlal qaryatin lati kunna fiha kaje da sun ka ce to almuhimmu dai Allah ce inna ma baghyukum ala anfusikum mata alhayatid dunya dan jin daɗin rayuwar duniya ne amma intabih qira'a ta mata'il hayatid dunya qira'a ce shazza amma mata alhayatin duniya mutawatira ce mata'ul hayatin duniya mutawatira ce ina fata an fahimci ni in mun ce mutawatira don ka gane ana karantawa da ita cikin sallah sai Allah ce summa ilaina marji'ukum ko sannan gare mu ne za a dawo da ku an gane ko ilaina kaga sai taqdimu ma haqquhu ta'khir asalin magana summa marji'ukum ilaina amma sai ce sun ma ilaina marji'ukum gare mu ne musu Allah kadai za a dawo da ku dan ko ka ji ko ka so sai ka koma ma Allah ka san wani in ka zo kana ta roƙon shi don Allah sai ce kai sai su ma aikata sai ce ba ai mu ba aiki Allah na muka yi nan ko ba ka nan bane ko ko wani in an ba shi dan kakin ga na yau da gobe suka ya ce taka ka ce ka faɗo ma Allah a taka faɗo ma Allah kai daga tsoron wanda a saman ka mai gidanka yanzu in yi bugo waya ya ce ya sauke ka da aiki sai kuka kuma ka ce a taka a ga ma Allah kai da dan adam ya fi karfin ka a'a in ma sauki ne kana iya cewa don Allah malam wannan ga yadda doka ta tana da ga yadda muke yin aiki sai kai mai bayani amma ka ce kai nan ba aikin Allah na kake ba to aikin wa kake yi sannan kuka ce a ce a gaya ma Allah kai daga tsoron shafkinka mai gidanka dirijanka da kace a gaya ma Allah shi ko dirijanka bai waye shi gaban Allah da haka ɗiyan musulmi in an ba ku kaki ko kun shiga biro kun samu aiki kusan irin abin da kuke faɗa Allah ba abokin wasan kowa bane inna ma baghyukum ala anfusikum mata alhayat dunya thumma ilayna marji'ukum ilayna an-nunu lit-ta'dhim ba tare da akwai alloli daban-daban ba an-nunu lit-ta'dhim ba ana nufin akwai alloli daban-daban ba qul huwallahu ahad allahu samad ilayna gare mu musu Allah marji'ukum za a dawo da ku fanunabbi'ukum allati za mu ba ku labari ko ba ka dan bari an gane ko mata alhayatid dunya mai jalalin yace tatamatta'una fiha qalilan za ku ji dadi dan kadan dan dadin duniya dan kadan ne kuma matsalar ɗan kaɗan ɗin ma ba a samun shi ɗari bisa ɗari ita duniya matsalar ta daɗinta kaɗan na ko ba a samun shi ɗari bisa ɗari duk abin da kake so duniya to akwai tashin hankali cikin shi ɗan adam yana son kuɗi ko bai son kuɗi nan shi ka rasa imani nan shi ka rasa mutunci ana gwaggori wajen a samu kuɗi a kai ma mutum bugu a sa adda a sare ma hannu yan kidnapping su ɗauke kasu sai an kawo kuɗi fitina akwacin kuɗi ka tara kuɗi matar ka tana nan tana jiran ka mutu ta ɗibi na ta rabu ɗanka shi na jina shi kai wasu masu suka so kashe kama a yi taro tsakanin matanka da ɗiyanka a ce a sama guba a samu kuɗi ko ba garan bane kaga daɗin duniya kaɗan ne kuma matsala sai cikin kaɗan ɗin kuma akwai bala'i dan adam yana son mulki ko bai samu son mulki da ka ce kana son mulki sai an zagi uwarka an zagi ubanka an zagi yankin ko an duk sherin duniya sai an yi maka a ce mahaukaci ne kai ka yi da abin da kai da abin da kai ba duk sai an ce ka yi ko ba haka nan bane wajen neman mulki ana shirka ko ba a shirka wajen neman mulki ba a rasa mutunci ko ba ana rasa mutunci ana rasa mutunci babu irin rashin rashin mutuncin da ba a yi wajen neman matsayi a duniya ko na zamani ne na sarauta ko ko na gargajiya ne na sarauta ko na siyasa sai an yi cin mutunci da a rasa imani a je a ga bokaye zuciyar duniya a yi ta ko ba ka nan bane dan adam yana son mace ko bai son mace da an kama ita sati guda kana gane kuɗin duk wannan soyayyar da kuka yi cikin whatsapp da cacin da wace tsiya ana kawo ma ita da an yi sati guda an kai gumurzu shi ke nan sai kamar ba ita ba shi yasa wato ita mace da kake gani karshen ta ita za ta haifi dan da zai hallaka ka ko ko ta zaman to ka kawo ta amma sai ta karya ka ko ta game kai da wani a ƙari da kai in kana da kuɗi ta alami sabon samari kai ko kowa ƙari da kai ina da yake cikin duniya ka ji hariri yace awa ma taral makruha wal mahbuba luzza fi nawa baka ga duniya ba al-makruha abinda dan adam yake so wal mahbuba eh, makruha abinda dan adam yake kyama wal mahbuba da abinda dan adam yake so yace luzza daga lazza ne da zayun an tudanya su ma'ana an soka su an sanya su fi namat inji malaman zauri sun ce a cikin silale ma'ana a cikin zare guda duk abinda kaka so duniya sai Allah ya hada mashi da abinda baka so in kana son karatu to akwai wahala shi ko dan adam bai son wahala sai an bar sauki sai an bar son jiki sai an sha wahala a samu karatu in kuɗi kake so sai ka sha wahala kana cikin rame kana gidan zinariya sai rame hiba da rab sai a ce ba a yi hindo ka ina da faɗa sai a ce daidai nan na sai a ce to a zuwa a mai sallah dai a huta sun musulmi na babu daɗi a duniya in ba jira kake ka samu daɗi in ka tsaya Amurka akwai tashin hankali Amurka akwai bala'i kuma sai ka sha wahala sai ka biya fatanta sai ka ga rigima tana yiwa a kamo ka a ce lisan fafiye ne a wurgo ka cikin jirgi amerika akwai waya faransa akwai waya rasha akwai waya duniya allah bai yi ta don a ji daɗi ba laƙad halaƙan al insana fi kabal an daɗin duniya da kaɗan duk inda ka so kuma ka tafi babu wani wanda zaka zama da shi ka ji daɗi duniya ɗari bisa ɗari bai yi da an kama yan amaryar nan da kaka soyayya da ita duk soyayya nan da kun kai ta shekara guda ko cikin watan komi ana kawo ta sati guda ta ka halba mami sai bom sai ka ji ya tashi kamar ba ita ba shi yasa wani da cizo a akwai wani tsoho eh an ka zo daura aure kun sa abin da aka cewa sai a ce Allah ya bada zaman lahiya Allah ya bada zaman lahiya ko ba ka ake cewa ba yace jama'a ko faɗin wannan magana Allah shi bada hankulin zama da juna mata alhayatud dunya ثم إلينا مرجعكم sannan mu gare ku take fanu nabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce za mu ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa fanu jazikum alaihi za mu sakan ka muku wa fi qira'atin bin nasbi kaga nan ma ya kawo shi yace akwai qira'a bin nasbi saboda mai jalali ne mutum yana rubutawa da qira'a ta qalu kaga tace wa fi qira'atin bin nasbi ai tatamatta'una mata al hayatid dunya wannan aya ba mu ƙara bayani kan ta ba kai tsaye amma dai lokaci ya mun halin sanan za mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh